لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فتقواه وسيلتكم إلى جنته ووقاية لكم من عقوبته عباد الله نحن غدا مقبلون على يوم مبارك جليل ألا وهو يوم عرفة فإذا كانت هذه الأيام العشر من, من هي أعظم وأفضل الأيام فإن تاج هذه الأيام هو ذلكم اليوم العظيم يوم عرفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار الأيام لأن فيها يوم عرفة لكن معاشر المؤمنين ما سبب تسميته بهذا الاسم وبماذا فضله الله على سائر الأيام وما هي الأعمال المستحبة في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة عباد الله ذكر المفسرون بأن تسمية يوم عرفة بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتعارفون فيه وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد فيقول له أعرفت أعرفت فيقول إبراهيم عرفت عرفت وقيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة هو وزوجه التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته أيها المؤمنون إن مما فضل الله به يوم عرفة على سائر الأيام أن فيه وبه أخذ الله عز وجل الميثاق من ذرية آدم على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بعرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها فنثرهم بين يديه كالذرة ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون أيها المؤمنون وإن مما فضل الله به يوم عرفة على سائر الأيام أنه اليوم الذي أكمل الله فيه لنا الدين وأتم فيه علينا النعمة إذ فيه نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها واحدا وثمانين يوما قال البغوي رحمه الله فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمة لها مع هذا اليوم أتم الفرح والسرور على نعمة الكمال والرضا من الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المؤمنون وإن مما فضل الله به يوم عرفة على سائر الأيام أن من فاته الوقف في وقته فقد فاته الحج ووقته إذا زالت الشمس من يومه إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فعن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أيها المسلمون إن من الأعمال المستحبة في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة الصيام فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وصوم يوم عرفة مشروع مهما كان اليوم الذي وقع فيه سواء كان يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وأما حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن من العلماء من ضعفه ومنهم من أوله وجمع بينه وبين غيره فقالوا بأن النهي عن صومه إنما هو يخص يوم السبت بالصوم وينبغي التنبيه بأن التكفير بأن تكفير الذنوب بمثل هذه الطاعات لا يكون لحقوق العباد فإنها لا بد أن تؤدى ولا للكبائر من غير توبة قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم فيا أيها المؤمنون وإن من الأعمال المستحبة في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة الإكثار من التكبير وقد ذكر العلماء بأن التكبير ينقسم إلى قسمين التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة والتكبير المطلق الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا عباد الله يعد الدعاء في يوم عرفة من أفضل الأدعية لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نسأل الله العظيم أن يرزقنا الوقوف بعرفات قبل الممات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd wa masu girma na mana wasiya da tsoron Allah maɗaukakin sarki da biyayya a gare sa tsoron Allah shine hanya mafi girma ta samun aljanna ita ce hanya mafi girma ta kariyar kai daga wuta Allah ya kare mu gaba ɗaya gobe in Allah ya so muna tinkarar wani yini mai girma wani yini mai albarka shine inin ranar arafa domin ko kun san da cewa wannan kwanakin guda goma da malamai suka yi ta muna shelar ayyukan alkhairi a cikinsu albarkar da suka samu sun same ta ne dalilin wannan ranar kamar yadda kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan sun samu fifiko da albarkar da suka samu ne dalilin lailatul qadr to haka su ma wannan kwanakin sun samu wannan albarkar ne dalilin ranar arafa abun tambaya shine wai dan me yasa ranar arafa ake ce mata arafa sannan me yasa Allah madaukakin sarki ko dami Allah madaukakin sarki ya fifita ranar arafa akan sauran ranaku sannan wa'anne ayyuka ne ya kamata a ce mutum musamman wanda ba a wajen aikin hajji yake ba ya yi a wannan ranar ta arafa wannan su ne tambayi guda uku wanda za mu ba da amsar su a cikin wa'annan 'yan daƙiƙoƙin takaitattu na farko don me yasa ake ce ranar arafa arafa da larabci idan aka ce arafa kamar shi ne sani ko ganewa to ana ce ma ranar arafa arafa ne da dalilai guda uku kamar da malaman tafsiri suka zano dalili na farko suka ce li'annan nasa ya ta'arafu na bainahu domin a wannan ranar ta arafa mutane suna sanin juna domin rana ce wadda mutane suke haduwa kowanne bango da lungu da sako na duniya suke haduwa to dalilin haduwan nan da za su yi a wannan wurin sai su san juna sai ake ce ma ranar ranar arafa don mutane suna sanin junansu abu na biyu kuma ya tabbata a tarihi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya gina ɗakin ya tadda ginin ɗakin ka'aba ya turo mala'ika jibril alaihi salam zuwa wajen annabi ibrahim alaihi salam don ya nuna masa inda zai ta da ginin ka'aba sannan ya nuna masa yadda za a yi aikin hajji to duk inda yazo yana nuna masa yana nuna masa sai da aka kawo daidai wajen arafa sai ce a arafta a arafta ka gane ka gane yace na'am araftu araftu eh na gane na gane sai aka samu wurin arafa abu na uku na karshe shine kasancewar malamai suka ce a wannan wurin ne lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da annabi Adam da matarsa Hawwa ya sabkar da su a duniya domin sun sabka ne a wurare mabambanta to a wannan wurin ne suka kwatse daidai wannan wurin da suka kwatse a wannan wurin sai aka sama wurin arafa ay arafaha fa arafathu ya santa ya gane ta a wannan wurin ita ma ta gane sai aka ce ma wurin arafa wannan shine dalilin wannan sunan idan muka zo a tambaya ta biyu da mi Allah maɗaukakin sarki ya fifita wannan ranar ta arafa a kan sauran ranaku da abubuwa masu yawa amma shika-shikansu guda uku ne abu na farko daga cikin dalilin abubuwan da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya fifita ranar arafa a kan sauran ranaku shine an na fihi wa bihi akhadallahu al-mithaqa min bani adam a wannan wurin ne na arafa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawali da 'yan adam tun suna cikin tsatson ma'aifinsu annabi adam salam ya zo a hadisin da muka karanta na ibn mas'ud na abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake cewa allah maɗaukakin sarki ya halicci 'yan adam a kaman 'yan ƙwari ƙanana-ƙanana gaba ɗayan 'yan adamkin da za a halitta a duniya allah ya haɗe su a wuri guda ya nuna ma annabi adam su wannan su ne zurriyarka da za su zo a duniya a lokacinka da a bayanka har zuwa ƙarshen duniya ga sunan annabi adam alaihi salatu wassalam ya ga wannan zurriyar tasa a cikinsu sai ya tsinkayi wani daga ciki yana haske haske mai yawa ya yi sauran haske sai ya birge sa sai annabi adam alaihi salam ya ce wannan mai hasken hawa ne ne sai aka ce masa ai shi ne annabi dawud alaihi salam ya ce annabi dawud shekara nawa aka ba su a duniya aka ce masa an ba shekara 60 sai ce ya allah shekarun da aka ba shi sun yi kaɗan ni na ba shi shekara 40 daga cikin shekaruna su cika shekara 100 inda ya zo a hadisin lokacin da shekarun annabi adam alaihi salam suka ƙare mala'ika jibril ya zo ɗokar ransa sai ce a'a ni yanzu saurana shekara 40 a cikin shekarun da allah ya bani sai aka ce masa kamanta ba ka ba annabi dawud shekara arba'in ba sai ya ce a'a shi bai san da ya ba shi wannan ba wanzu allah ya ce fanasiya adamu nasiya adamu fanasiyatu zurriyatu annabi adam ya manta a wannan lokacin sai al'ummar suka zamanto su ma masu mantuwa sai aka samu su al'insan wahallu shahid a wannan wurin ne na arafa allah maɗaukakin sarki bayan ya huto da tsatso na 'yan adam gaba ɗayansu na duniya ashhadahum ala anfusihim sai yayi musu shaida yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku kun yadda da cewa ni ne ubangijinku suka ce na'am bala shahidina suka ce eh tabbas mun yadda ya Allah kai ne ubangijinmu kai za mu bauta ma idan mun zo a duniya bayan an halice mu a wannan lokacin ne 'yan adam gaba ɗayansu suka yi ma Allah alƙawali akan cewa Allah ɗai za su bauta ma shi yasa manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk yaron da za a aihuwa za a hesa ne akan musulunci dalilin mi ya ɗauki alkawali ga Allah maɗaukakin sarki kamin ya zo duniya to wannan wurin ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawali da 'yan adam na in sun zo a duniya shi kaɗai za su bauta ma daga cikin kenan abun da ya sa Allah ya fifita wannan ranar ta arafa akan sauran ranakun abu na biyan uwa daga cikin abun da ya sa Allah ya fifita wannan ranar ta arafa a sauran akan sauran ranaku anna bihi atamma Allahu lana ni'ma wa akmala lana dina a wannan ranar ce ta Arafa Allah madaukakin sarki ya cika muna addinin mu gaba daya ya cika muna ni'ima domin a wannan wurin ne a wannan ranar ce aka sabkar da wannan ayar ta al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addini na na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma sannan na cika muku ni'imata ma'ana na yi muku ni'ima ta musulunci na cika muku ita a yau a wannan ranar kinan dalilin wannan allah maɗaukakin sarki fifita wannan ranar domin ya tabbata a athar da dama na sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sabkar da wannan ayar ta al-yawma akmaltu lakum dinakum Umar yana shin wannan ayar sai ya fashe da kuka sai sahabbai suke mamaki kai abin da ya kamata a ce yau mun yi murna Allah ya ce ya cika mana addini mu kai kana kuka sai ya ce musu innahu laysa ba'da al-kamali illa an-nuqsan ai bayan kamala ba abin da yake biyo ba in ba cika in ba in ba ragewa ba ma'ana yace wannan ayar da kuka gani kaman sanarwa ce ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rayuwarsa ta zo karshe domin ya da mission kinsa ya da sakonsa da aka turo sa da shi shine nami na yada addinin musulunci kuma ku ba a yi wata uku ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sabkar wannan ayar ya bar duniya kuma bayan sabkar wannan ayar babu wata ayar ta sabko wadda take kumshe da hukumce-hukumce illa ayoyi na abin da ya shahi bushara da abin da ya kama da haka kina wannan ranar a cikinta ne Allah maɗaukakin sarki ya cika muna addinin mu na musulunci ya cika muna ni'ima wadda ita ce ni'ima mafi girma idza abqati ad-dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bida'iri duk abin da ka rasa a duniya in dai ka samu ni'ima ta addini to ka samu komi domin ita ce ni'ima mafificiya don haka wannan ranar ya kamata mu yi farin ciki mu yi alfahari da ita domin Allah maɗaukakin sarki a cikin ta cika muna addini ya cika muna ni'ima abu na uku yan uwa daga cikin abun da ya sa wannan ranar Allah ya fifita ta akan sauran ranaku anna man fatahu alwaqfu biha fatahu alhajj duk wanda ya rasa tsayuwa a wannan ranar ta arafa to ya rasa aikin hajji gaba ɗaya ma'ana alwukufu bi arfa min akadi arkani alhajj tsayuwa a arafa shine mafi girman rukunai daga cikin rukunan aikin hajji wasu daga cikin mutanen ƙauye sun tambayi manzon Allah aikin hajji sai ce musu alhajju arafa hajji shine arafa da mutum ya rasa hajji da mutum ya rasa arafa to ya rasa aikin hajji da za ka yi komi daga cikin ayyukan aikin da aikin hajji da ake yi idan ka rasa tsayuwa a arafa shi kenan ka rasa aikin hajji shi yasa wannan ranar ta arafa da a ce mutum awa guda kawai zai samu ta tsayuwa ya isar masa kai da minti biyar kawai ka samu ta arafa ya isar maka a aikin hajjinka ma'ana wannan sai nuna muna girma da falala ta wannan ranar kasancewar a cikinta ne kawai ake yin aikin hajji a cikin ranaku na duniya gaba ɗaya yan uwa masu girma tambayar mu ta ƙarshe wa'inne ayyuka ne kamata a ce mun yi a wannan ranar ko kuma a rana ta gobe mai zuwa ta arafa in allah ya so musamman wanda suke ba a wajen aikin hajji ba wanda suke a wajen aikin hajji ba abin da za su yi in ba tsayuwa a can ba amma wanda suke ba a wajen aikin hajji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wasu ayyuka da za mu yi wanda za su sa mu samu wani rabo daga cikin ladar da za su samu yana daga cikin tausan Allah maɗaukakin sarki duk wata ibada da ya ɗora muna idan har ya kasance wannan ibadar yinta yana da wahala ko kuma yinta sai mai wani abu na ƙarhi ko na kuɗi to Allah maɗaukakin sarki yakan hore wani abu wanda zai zamantowa maimako ga wanda ba su da kuɗin ko kuma ga wanda ba su da ƙarhin tabbas ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce duk wanda suka yi tsayuwa a ranar arafa Allah maɗaukakin sarki na kan kare musu gaba ɗayan zunubansu to kai kuma wanda baka je a ranar arafa ba sai aka sunnanta maka a wannan ranar ta arafa ka yi azumi a wannan ranar wannan shi zai sa kai kuma Allah ya kankare maka zunubi na shekara guda biyu dalilin hadisin da muka karanta aka tambayi manzo Allah akan azumin arafa yace yukaffiru sanatal madiya wal baqiya yana kankare zunubi na shekara wadda ake a ciki da kuma shekara wadda ta wuce ma'ana shekara mai shirin karewa da shekara waccan wadda ta wuce kina wannan gara basa ce wadda bai kamata ba a ce musulmi da ya damu da lahirarsa da ya tabbata da cewa da zunubi ake shiga wuta ya bar wannan gara basar ta wuce sa kuma wannan azumin na arafa ana yin sa a kowace rana ya faɗo domin arafar allah ya ce mu azumta ba wai ranakun ba don haka hadisin da ake yadawa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum kada ku azumci ranar asabar sai azumi na farilla wannan hadisi ne wanda malamai sun kasu kaso uku game da shi wasu sun ce ingantacce ne suka tai a zahirinsa don haka kowanne azumi ya faɗo a ranar a ranar asabar in dai ba azumin farilla ba za a azumce sa ba wannan ita ce fatawa ta tsirarun malumai ma'ana mafi karanci daga cikin malumai na biyu su ne wanda suke ganin cewa wannan hadisin kwata-kwata ma bai inganta ba don haka bai ma kamata ma ya yi tasiri a wajen yin azumin arafa ba don ya faɗo a ranar asabar kenan ba a aiki da shi suna ganin da'ifi ne a kai tsaye akwai malaman da suka je akan cewa a hadisin ya inganta amma sai dai abinda hadisin ya hana shine keɓance ranar asabar da yin azumi shine hadisin ya hana wanda kuma wannan shine fatawa ta mafi yawan malumai wannan kuma sun yi aiki ne da ka'idar aljam'u aula min tarjih a hada hadisai idan suka ci karo da juna shi yahi da za a ce a rinshayar da wani hadisi akan wani hadisi domin wannan hadisin ya ce a azumci arafa wannan kuma ya ce kada ya azumin asabar to ba za a ce ba za a rinshayar sai an kasa hadawa idan an kasa hadawa ne sai a rinshayar wannan shine ka'ida ta malaman usul Allah ya ganar da mu don haka mu shirya gobe akwai azumi ranar asabar azumi na arafa duk wanda yake son ya dace da wannan garabasar wanda yake da ra'ayin kishiyar haka dama ba dole bane ka rike ra'ayinka wanda kuma yake da ra'ayin wannan shi kuma sai yayi dukkanin mu dai abinda muke nuhi shine rahamar Allah madaukakin sarki daga cikin rahamar Allah duk ijtihadin da mutum zai yi in dai alkhairi kake so ko da kuskure kai dalilin ijtihadin da kai Allah madaukakin sarki zai baka lada dalilin niyyarka da haka innamal a'malu bin niyyati al'umur bi maqasidiha Allah niyyar kai ke kallo kada mu bari wannan garabasar in uwa masu girma ta wuce mu ta wannan ranar ta Arafa gobe in Allah ya so wannan shine kina abu na farko da ake yi a ranar Arafa a tashi da azumi sai abu na biyu da ake son yi shine kathratu takbir yawan kabbarori umuman yawan zikiri kabbarori da ake yi sun kasu kaso biyu akwai at-takbirul muqayyad akwai at-takbirul mutlaq kabbara muqayyada ita ce wadda ake yi bayan salloli na farilla bayan salloli guda biyar wanda ma ana so liman idan an kare sallah ya daga muryarsa da yin kabbarar ba wai yana yi ba mutane suna ya'a ya daga murya wajen yin kabbarar dan ya tuna ma mutane da su yi wannan kabbar ita ake ce ma at-takbirul muqayyad wadda ita ta ta'allaka ne da sallah ta farilla ana fara ta daga me yake da suna asuba ta arafa wasu malamai suna ganin wannan kabarar ana fara ta ne bayan an sabko daga idi a lokacin salar azahar amma dai magana mafi inganci ana fara ta daga ranar arafa asuba ta arafa bayan kowace sallah saloli guda biyar ayi wannan kabarorin sai a takbirul mutlaq shine kabarar da mutum zai yi a kowane lokaci a cikin kowane yanayi kake ita ba a kayyade ba kana shirin kwana kai kana zamna kana cin abinci kai kana zamna kana kaza kai kana wajen kasuwancin ka kai kamar yadda muka kawo a wancan satin abu na biyu yan uwa da ake so a yi wata gara basa ce ita ma wadda duk wanda ya yi ta zai kwashi alkhairi mai yawa dalilin ta shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal fajr fi jama'a thumma qa'ada يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة duk wanda ya sallaci sallar asuba da sharaɗi a cikin jam'i bayan an ƙare sallar ya zamna inda ya sallar yana ta ambaton Allah maɗaukakin sarki yana karatun ƙur'ani ko wani zikiri ko lazumi bai tashi ba sai da rana ta ɓullo ta huto ya tashi ya yi rakawo'i guda biyu ya sallame mazalaci dalilin wannan aikin da ya za a rubuta masa ladar hajji da umara cikakka cikakka ka samu ladar aikin hajji da umara alhali kuma kana a gidanka kana a nesa daga makka wannan falala ce daga allah maɗaukakin sarki wai kun ji manzon allah dan ya ɗauke muna tantama sai abin da ake ce ma a taukidul lafzi ya ƙarfafa cikakka cikakka wannan gara basar da sauƙi take amma sai dai shedan yana hana muna yinta kinan a rana ta asubar yau ko mu ce asubar gobe ta arafa ka yi ƙoƙari kada ka tashi daga wurin sallarka sai alfishi sai rana ta bullo ka yi raka a guda biyu za ka samu wannan ladar in allah ya so abu na ƙarshe yin uwa da ake so a yi a wannan ranar shine addu'a shine addu'a musan da cewa wai ita addu'a ba sai in kana da bukata ba ne za ka yi a'a addu'a ita ibada ce Allah maɗaukakin sarki yana mahushi da wanda baya a baya roƙonsa الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب shi Allah in ba a roƙansa ma hushi yake yi kishiyar ɗan adam in ana roƙansa ne yake yin hushi ina ita addu'a ibada ce don haka ku baka da bukata balle ma ba mutunan da zai cewa baya da bukata ka yi addu'a a wannan ranar ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a'i du'a'u arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما في الخير الدعاء الدعاء رانر عرفة كم ما في الخير أبن دنينا فإذا أنبا وند سكزو كامينا شيني ونن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ده هكا ونن الدعاء كواني يويت ينتا ينتا كوي دمنزان الله ني تاشي ني da alkhairi mai yawa muna fatan Allah nuna muna wannan ranar ya ba mu ikon azumtarta ya datar da mu da alkhairin da yake a cikinta اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت عالم به منا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا وفي سائر دول المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بمكرون وتالون اللهم عليك بماكرون وتال اللهم عليك بهما يا أرحم الراحمين اللهم عليك بهما يا أرحم الراحمين اللهم أصلح بين بين ونيجر اللهم أصلح بين نيجر وبين اللهم أصلح بينهما يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم يسر لنا الأضحية اللهم يسر لنا الأضحية اللهم يسر لنا صوم عرفة اللهم يسر لنا صوم عرفة اللهم يسر لنا صوم عرفة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله